الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ranar lahadi 16 ga watan zulkada shekara ta 1442 wanda ya muwafaka da 27 ga watan 6 shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun matsalahul hadith abdarsu rabi abdarsu rabi sai a duba shi za mu tashi a ƙasa musakati min al-isnadi farkon shafi na hamsin da ashirin da biyar dama ya gaya mana cewa dalilai da ke sa a yi raddin hadisi shine guda biyu ko dai al-ta'an firrawi wal marwi za mu ji shi kuma hanyoyin da ake sukar rawi ko al-marwi ko kuma sakatun fil isnadi shine asabtu fil isnadi shine a samu isnadi ya yanki wani rawi ba ambace shi ba to wannan shi ke sa a yi radda hadisi sanda ka ji an ce hadisi kaza bai tabbata ba bayan ga dalilai guda biyu ne ko dai an soki hadisin ta ɗaya daga cikin fuskoki guda goma an gane ko kuma hadisin غير موصول to zai fara da na farko a kasamun saƙafi min al-isnadi a littafin manzumatu lugatil muhaddith fi ilmi mustalah al-hadith ta abu mu'az tariq bin iwadillah hafizahullah والسقط في الإسناد في ابتدائه أو في ثناياه أو انتهائه فما يكون سقط من بدايته معلق ولو إلى, لها ولو إلى نهايته والخبر المرسل ما قد رفعه التابعي مع كونه ما سمع والسند المنقطع الذي سقط قبل الصحاب منه واحد فقط والمعضل والمعضل الثاني على التوالي وكل قد يدخل في الإرسال وما من السقط خلا ولو أعل موصول أو موصول أو متصل متصل أو مؤتصل ونوعه ونوع التدليس أنواعا هي تدليس الإسناد وذا أن يروي أما اللقي بصيغة محتملة معا سواه عنه قد تحمل ثم التي أقسام السند هو الإسناد أقسام السقط في الإسناد كالكسور وتو ينكي والإسناد والسقط في الإسناد idan isnadin hadisi shine silsilatul matan almusila ila matan ko ila labdul hadis idan aka samu isnadi ya yanke 50 da'ihi a farkonsa a farkon rawi wanda ke farawa daga ƙasa sai shi sama har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yake kira farkon isnadi ƙarshen isnadi shine zuwa ga sahabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai zan isnadi a farko ya samu matsala kila shi mai ruwaya sai ya faɗi malamin da ya ce ya ji hadisi daga gare shi kuma tarihi ya nuna bai ji hadisi daga gare shi ba to kaga labudda akwai wanda ya gaya mai kuma sai ya ƙi faɗin wanda ya gaya masa eh yawa kamar yanzu misali ɗan shekara ashirin ya ce ya je shek abubakar mahamudu gumi ya ce kaza to wannan labudda sai ya kawo wanda ya gaya mai don ko da an ka haife shi shek abubakar mamudu gumi ya bar duniya ya shekara wajen ashirin da takwas da rasuwa to shi kuma dan shekara ashirin ne to a yana ya ce su da haka duk dan shekara ashirin ashirin da biyar bai san a shek abubakar mamudu gumi ba sai dai suna to in ya ce ya ji daga gare shi eh sai ce to an samu matsala eh tarihi ne kawai za mu duba sai mu dubi tarihin malam eh to kaga daga nan sai a ce to al-isnadu sakit eh eh wadan talatin kaga shi ma duk bai da wayo mai sanin malam sai dan arba'in haka zuwa sama to Allah ya taimaka to shine yace au fi sanayahu ko kuma isnadin ya samu matsala tsakiyarsa can rabi ne sai rawi ya ce ko guda ko biyu ko sama ga haka awinta ya yi ko kuma ƙarshensa can wurin sahabi sai a cire sahabi sai a bar tabi'i kawai sai a sada shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da duk sanda kaga isnadi ya samu tasgaro wuraren gane guda uku ko farko ko tsakiyarsa ko ƙarshensa to zai bayanin sunan kowane fama ya kunu sakatu min bidayati to idan cirewa ko faduwar rawi ta kasance a farkon isnadi to haza mu'allaq wannan shi ake kira mu'allaki eh hadisi mu'allaqun kenan kama wancan da yace ya ji daga malam hmm to sai a ce ya yi ta'alikun dan labudda akwai wanda ya boye ko ba haka ba to wannan shi ne shi inda sanda gaji an ce hadisun mu'allak haka ake faɗa kuma ana kira hadisi mu'allak walau ila nihayati ko da tun daga farkon isnadi har ƙarshe sai aka shafe isnadi kama abin da ya shahara cikin muktasaratul littattafai qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama kaza kaza kaza haza mu'allak domin wa'inal isnad kaga hazafahu ar-rawi shi mai littafin shi ya shafe isnadin irin su bulugul maram riyadu salih kaga duk wayannan ba su da isnadai to duk hadisan da suka kawo ana kiran su da mu'allaqai saboda shi al-hafiz ibn hajar da ya zo kawo hadisi sai ya shafe isnadin dan can inda ya dauko hadisin akwai isnadin to ana kiran su ta'aliqan amma shi mu'allaq ya danganta idan an shafi isnadin ne saboda takaitawa wannan la ya duru tun da dama isnadin an san shi amma a shafi rawi ko isnadin kuma ya zamba a san wanda an ka shafe ba to shi malin ka magana nan wal khabaru al mursal shi kuma khabaru al mursal hadisi mursal ma qad rafa'a at tabi'i shine hadisin da tabi'i ya jingina shi ya daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kama hassan al-basari rahimahullah al-hassan al-basari ya ce annabi ya ce kaza ko sufiyanu sauri ko az-zuhuri da makamantan su wayannan dai tabi'ai su ce annabi ya ce to gawa sun kajiya tunda su ba su yi mu'asara da manzo sallallahu alaihi wasallam ba shine ce ma kaunihi ma sami'a tare da kasancewar shi kuma bai ji riwaya ga wanda ya jingina ma ba wasanadul munqati'u isnadi wanda ya tsinke allazi saqab shine wanda rawi ya fadi qabla sahabi kame akai ga sahabi minhu wahidun fakat amma in ya zan mutum guda na ya cire wato cikin isnadi sai aka samu babu rawi guda kamin akai ga sahabi to wannan shi ake kira da alhadisul munqati eh in ka ji an ce munqatul isnad ana nufin wani rawi ya fita amma ba sahabi ba ne kuma ba farkon isnadi ba ne tsakiyarsa amma ba kai karshe ba to shi ake kira da alhadith ko al-isnad al-muqaddi allazi saqada min wahidun faqat qabla sahabi wal mu'dal al mu'dal sai isnadi mu'dali ko hadisi al mu'dal shine isnani ala tawali a tsakiyar isnadi marwayata biyu jere ga juna malami da ɗalibi sai su cire daga isinadi to shi ake kira al-mu'dal ba harko ba ƙarshe ba tsakiya sannan alattawali su a jere suke wannan ya ji daga wannan sai aka cire su wannan ana kiransa da al-mu'dal wal kullu to dukkanin wa'anga da sun ka gabata gaba ɗayan su kada ya dukhulu fil irsali to ya halatta a kira su mursalai munqati ana kira ne mursal mu'allaq ana kira ne mursal mu'dal ana kira ne mursal eh mm duk ya kunshe su wa ma min as-saqati khalah eh don hadisin da shi kuma ya wofinta daga faduwar rawi mana sadadde ne walau illa ko da an illanta shi ko da an illanta marwaitansa da rashin adala da rashin harda da sauransu ko da tuhuma to mausulun shi ake kira da hadisi mausuli ma'anan mausuli kawai sinadi ya sadu babu tawaya au muttasilin ko a kira shi muttasil au mu'tasil ko a kira shi mu'tasil wa nawwa'u tadlisa to sai alhadisu almudallas malamai sun kasa nau'in tadlisi gida anwa'an nau'i daban-daban ya ga su za a kawo maka akwai tadlisul isnadi akwai bangaren da malamai suke kira tadlisul isnad to menene ma'anar sawaza shine an yarwaya aldin nan lil itlaq an yarwaya rawi ya ruwaito an mallakiya ga wanda ya malamin da ya haɗu da shi ya haɗu da malamin ya yi mu'asara da shi kuma sun haɗu watakila ma ya yi karatu wurinsa to sai ruwaito ruwaya daga gare shi amma matsala bisigatin mutamala sai amfani da wata siga wadda tana da ihtimali tana ɗaukar kaza tana ɗaukar kaza ba mai usulul fiqh ba ma an siwahu anhu qad tahammala tana ya ɗaukar wajen wani ya ɗauki ruwaya ba wanga malamin nasa ba yawa kamar shi a sheik abubakar gumi cikin ɗalibansa misali irinsu sheik sama'il idris misali ya ce ƙala shaikhuna abubakar mahamudu jimi ko zakara shaikhuna abubakar mahamudu gumi to wannan yana iya yiwuwa daga malam ya ji yana iya yiwuwa kuma wani ya jiya daga malam ya zo ya gaya masa kaga ya yi mu'asara da malam kuma ya haɗu da malam kuma ya yi karatu wajen malam da cewa ya sami ito shaikhana a babakarin ko kuma a haddasa ni ko akhbara ni ko amba'a ni to wannan kaga babu wannan ihtimali babu wannan ihtimali to wannan shi ake kira da tadlisul isnad da ya kamata in rawi ji yayi to ya sarraha ya sarraha cewa ya ji daga malamin in kuma ba ji yayi ba ya jiya daga wani to ya faɗa cewa wane ya gaya masa wane ya ci kaza wannan shi ne ƙa'ida eh shi ne ƙa'ida shi za ga malaman hadisi in ba su zauna gaban malami ba to ba su cewa sun yi karatu gare shi mubasharatan eh sai dai ka sun ce fulanun shaikhi bilwasita wani malami na ne ta hanyar wasiɗa ma'ana la'an tsarikin mubashara ban je gabansa na ɗauka ba rubutu ya yi an ka aiko min littafinsa ko kasusuwansa ne saurara wannan duka in ka zo ba da labari za ka ce na ɗauka ratu wurinsa amma an tsariki alwasiɗa to shi ne ake kira da tadlisul isnad don kasancewa malaman hadisi suna shan wahala kamin su tantance hadisi ba ruwan sanyi ake sha kawai dai a ce hadisi ka za su yi gida ba eh ƙa'idodi ne kaga ai misali yanzu a hankalce misali shi shek samali idris da ya ce mala abubakar gume ya faɗi karba kaga a hankalce ya kamata a ce ji yayi to amma saboda ihtimali an gani tun da bai sarraha ba to shi yasa sai a ce shek samali idris ya yi tadalis ya yi ta dalisi wa in yakun mu'asiran lam yu'rafi in kuma ya zan kwata-kwata ma bai zamani da malamin ba eh kamar shi dan shekara 20 da muka bada misali ko 30 lam yu'rafi bi luqyati shayhi kuma ba a san shi cewa ya je ya haɗu da malam ba ba su yi zamani ba wa in yakun mu'asiran in yayi zamani da malamin lam yu'raf lam yu'rafi bi luqyati shayhi amma bai haɗu da malam ba amma sun yi zamani tare kamar shi shaka abubakar gumi akwai malaman da hayyabar duniya ba su je sun haɗu da shi ba amma suna jin da'awarsa to shi iri ne duk da sun yi zamani bai haɗu da shi ba to shi ko in ya jingina mai magana sai a ce mursalun hafi ne mursali ne ɓoyayye eh yawwa domin kaga tun da ba haɗu ba dole akwai wanda ya gaya mai ko ba haka ba ba za a gare ta shi ba amma dole akwai kamar cikin tabiya akwai ire-irensu sun yi zamani da annabi amma ba su haɗu da shi ba to su ake kira da al-mukhbara muna irin su alkansa da makamantansu to duka suka yi riwaya wannan mursalin hafi ake kiransa saboda ba su haɗu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ce wa sharruhu to wancan shine nau'i na farko shine mai dama-dama mafi sharrin tadilisi a tajwidu tadilisi na tajwidi ba hanga tajwidi na kira'a ba tajwidi na malaman hadisi wahawa taswiya ko malamai na kira ne da taswiya daidaitawa walaisa yahtassu bihi kuma bai keɓanta gare shi ba an yarwuya ya ruwaito hadisin min ba'adi bayan an yuskita shaikhan aliya a walaisa ya bihi wato bai keɓanta ga wannan kaɗai ba shi a tasoya ko a tajwidu to bai keɓanta gare shi ba an yarwuya ya ruwaito hadisin min ba'adi bayan an yi suƙiɗa shaikhan aliya ya cire malamin da yake sama da shi min baini shaikhaini malamin da yake tsakanin malamai guda biyu misali a ya ruwaito hadisi daga malaminsa shi kuma malamin nasa ya ruwaito daga nashi malami shi kuma ya ruwaito daga nashi malami tsakanin na farkon dai akwai malamai guda uku da malaminsa da malamin malaminsa da malamin malamin malaminsa to kaga bisa ka'ida in ya zo ruwaito hadisi sai ya faɗa cewa ya ji daga malaminsa shi kuma ya ji daga malaminsa shi kuma ya ji daga malaminsa shi kuma ya ji daga malaminsa haka isnadin ya ta tafiya a haka sa'i wanda zai nuni kowa ya karba daga wani to sai ya zan malamin malaminsa yana da illa amma malamin salahi alau yake to da ya zo sai ce ya ji daga malaminsa sai ya ƙetare malamin malaminsa ya faɗa zuwa ga malamin malamin malaminsa sai ya jaye malamin malaminsa to wannan shi ake kira da tadalisu taswiya saboda wancan akwai illar da in ya faɗe shi to za ta sa a rosa hadisinsa to jin tsoron ka a rosa hadisinsa shine sai ya ɓoye shi duk akwai wannan ilimin hadisi akwai misalai da dama in mun zo cikin misbahun rawi za mu yi ta kawo su insha Allah ta'ala to shine an yaro ya min ba da an yi skita shaikhan aliya min baini shaikhaini shine abin da yake nufi fa in talaqaya ko da ko sun haɗu to ba daidai ba ne ya cire shi don cire shi zai kawo matsala eh ba daidai ba ne to shi ne ce ya durru wannan talilisin yana cutarwa kaga ya yi wancan muni don shi wanga sabab na cire rawi tsoron saboda illa sannan cire shi sai ya nuna kamar shi malamin gana shi ya jiya daga malamin malamin malaminsa to saboda wannan ihtimalin da wannan tawahhumin shi yasa malamai sai su rauna na hadisin sai su ce akwai tadalisu taswiya ko tadalisu tajwidi saboda haka ba za a karbi hadisin ba a sai ce ya durro za haisu yuhimu tisala kaga bainahuma domin cire shi yana nuni yana ishara kan cewa malaminsa ya ji ruwaya daga malamin malaminsa wajen rahu fa'ila to duk mai irin wannan ta dalisi malamai sun raunana shi eh da ta in so ɗaya ya yi shi kenan gaba ɗaya don hadisai ne an rosa su ba za a karɓe su ba wa zalika sariku to akwai ɓarawo akwai barawo a ilimi ba akwai barayi wallahul musta'an wa zalika sariq wancan shine barawo wane ne wanda ya wancan tadilisin suna ne barawo eh malaman hadisi na kira ne barawo ai gara wanda ya sata ya fi shi sauki shi wanga ya yi wannan muni ya yi shi zunubi abin da ke da alaka da addini ya yi ma wanga dukiya yake dauka dukiya dukiya mi wanga kuma addini ne yake sun ya lalata wasu kuma sun ga cewa wanda asari ku barawo man yadda ili nafsihi sama a malamin sami wanda zai ce ya ji abu kuma bai ji ba to wannan barawo ne ya ji hadisi amma kuma karya shi kai bai ji ba ko ya ce malami wane ya karantar da shi kuma karya ya kai da shi ma farawo ne ko ya ce ilimin nan da kuke gani daga wane ne karɓo shi a za sarikun ya kamata a hukunta shi Allah ya sawaka to kaga suna da yawa yanzu suna da yawa saboda bidar suna yawan shi ɗaya shahara saboda yana ganin iya jingina kai ne ga malami wani daraja ce za ta ƙaru tun da malamin nan babba ne yana da kima mutane na ganin kimarsa sai zo ya da awa cewa ai ya jiya daga ya yi littafi kaza ya karance shi wurin malami kaza na ƙarya kuma ƙarya yake wannan ɓarawo ne to suna da nau'i daban-daban a can zamanin magabata akwai suna yi sai ga mutum ya jingina kai ne ga malami kuma alhali ba su da alaka shi kawai ya yi ne don kaba ta ta tahi sama yi amma yanzu da mutum ya ce shi ɗalin mala abubakar gome sai ga mutane na ɗan gani ne da kima to kama haka nan ne ba wani abu ne in baka je da mutum baka ce baka je abu shi kenan tadlisu asma'i shuyukhi to akwai nau'in tadlisi na tadlisu asma'i shuyukhi shine lullube sunayen malamai da wata riga wadda za ta hana a gane su karara shine ya sifu shekhahu sai kaga ya siffanta malamin sabil lazi bihi la yu'raf da siffar da ba za a gane malamin bane kamar malaminsa ana kira ne da abu sa'id kuma akwai wani malami ko wasu malamai da ana kiransu da abu sa'id to kawai da ya zo riwaya sai ya ce sami'tu shaykhana aba sa'id ya barta haka ne ya faɗin suna ne na yanka ko lakabin da ya shahara da shi sai ya wuce to ha za ta dalisun dan yana iya ba wanga abu sa'idin bane malaminsa wancan ne to wannan ana kiran shi da tadlisul asma' asma'i shehu in ka zo kawo riwaya daga malaminka fito da sunansa wanda an kasan shi da shi da an faɗi kowa zai gane to shi ne ce wa minhu an yi sammi ya shaikha ma daga cikin nau'in sai ya sama malaminsa suna bima yi orofu gairu hubi da irin sunan da wani malamin ma haka ake kira ne da shi liyuhi ma kawai ɗaya ya kawo rudu shi ɗaya manuwa ta ya rikita addini hasan akwai su masu shigowa da abubuwa don su rikita addini sai a ba'an wa anwa'uhu wannan duka sun farko ne a sakat duk sharhin shi ne wannan to sai nau'i na biyu a soke rawi ko abin da ya ruwaito والطعن في الراوي أو المروي أو المروي وذا يقدح حيث جاء أو لا وإذا ما ليتشتو والطعن سوكا في الراوي كما رواية أو المروي ko lafazin da aka ruwaito to wa za ya kadahu wannan yana kawo suka haisu ja'a duk inda ya zo ga na farko ya zo ko ga na biyu duk sanda an ga soke rawi ko abin da aka rawaito lafazin hadisi to wannan yana kawo suka wadda za ta hana a karbi hadisin ko kuma a mai da malamin sika an gani? to shine ya kadahu haisu ja'a yana kawo rauni duk inda ya zo aula amma akwai sukar da kuma ba za ta kawo illa ba akwai sukar da ko an same ta ga rawi to ba za ta sa a yi jifa da hadisin kamar a samu rawi yana kuskure a to waye baya kuskure ba ta yi sai daga sika eh wa idza qadaha idan rawi ya samu illa kada ya khusru akwai sadda illa za ta takaita gare shi ba za ta shafi abin da ya ruwaita ba wa rubbama jawaza lil akhari amma wani lokaci kuma sukar da an kai masa za ta ketare shi ta samu matani ta kai ga lafazin da ya ruwaito haisu stalzama amma anan inda an ga samu istilzami tsakanin shirawi da almarwi ta yadda sukan talizim ta cewa a soki abinda an karwaita kamar yadda zai ba mu misali fasulun a ta'anufin rawi sukar rawi ɗalibi a soke shi ko malami mai rawaya a soke shi don can zamanin magabata da an soke ka to shi kenan kamar an wa iliminka ne kansa za a ga ɗalibai sun daina ɗauka ilimi a wurinka saboda ko kayan rawaya ba a karba to bari mu je waɗannan abubuwa sai mu kwatanta da kanmu a yanzu da kuma malamanmu والطعن في الراوي ففي العدالة والضبط من أشرة في, الجم في الجملة مالتي سوكا في الراوي كما رواية ففي العدالة تو yana keɓanta ne ga abubuwa guda biyu duk sanda ka ji an soke rawi to ɗaya ne daga cikin abubuwa guda biyu imma fil adala ko dai ga abin da ya shafi adalcinsa waddabi ko abin da ya shafi hardarsa min asharatin kuma suna da fuskoki guda goma fil jumlati a dunkule to amma bai kawo su saboda littafin takaitacce ne to amma sifa ta farko shine alkazibu duk sanda rawi ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi sallama aka lalaba annabi bai faɗi wannan magana ba to shi kenan daga wannan lokaci za a yi mai hukuncin makaryaci ne ba za a sake karɓar ruwayarsa ba wannan ita ce babban illa ta farko ya zan rawi yana ƙarya cikin ilimi ya faɗi abin da babu ya ce ya jiya bai jiya ba to don rawi ko ɗalibi ko malami ke yin wannan to kazzabun ne wa ba'u a wurin malaman hadisi ya kasu ke sufanta shi ba a karɓar riwayarsa da sanda ka ji an ce hadisi ka za mawdu'un ko wadda'un fulanin wadda'un ko kazzabun to abin da ake nufi kenan ya ce ya kawo riwaya har zuwa daga annabi da akwai masu wannan kamar da alibabu su yi ya fada su zauna su su kera isnadi nasu eh bayan sun kera sinadi kuma su kera matani sai su ce manzon Allah ya ce to ana kiran su da alwadda'una daga cikinsu akwai jabir aljufi wanda mafi yawancin hadisai na shi'a irin falala ali din na ta wuce gona da iri kan hadisan cewa sai da ali zai dawo ƙarshen duniya da makamantansu da na fadima da ta mutu ita ta wakan ta wanka duk galiban shi ya kirkiro su jabir aljufi yake kiransa to kazzabun za a ga malaman hadisi sun zo samu sai kai sun ce kazzabun ma'ana ya kirkiro magana a jingina ma annabi kuma bata tabbata ba to kuma ba sai annabi kadai ba ko sahabi ko tabi ko malami ka kirkiro magana ka jingina masa ka zama kazzaba aka malamai suka faɗa illa iyaka ta annabi ta fi muni eh don shi annabi masdari ne na shari'a masdarun ne tushe ne na shari'a ko ba haka ba to ka gani na biyu shine fuhushu algalat shine a samu rawi kuskure ne ya yi yawa yana da yawan kuskure a riwayarsa ana samun wayannan da dama cikin ruwatu akwai ma malaman da suka yi rubutu a kansu wayanda kurakuransu ya fi daidai ɗinsu yawa ko kuma da kurakuransu da daidai ɗinsu duka sawa bisawa to wannan yana sa a soke rawi irin waɗanda duk sanda sun kaɗo magana allah bai ba su damar da za su iya bayar da ita yadda suka ɗauke ta ba sai sun samu canji kuma canjin mai illa to shake kira fushul galat na uku shine amma in kuskuren takaitacce ne bai da yawa sosai to wannan suka bata da illa akwai a wannan hadisin samun kara ake kiransa to wannan na uku sannan akwai fushil gafala shine rafkanan mutum ta yawa irin gafala din nan sosai yawwa to akwai soyayya da ba su kiyaye abubuwa wannan ke da na hudu kasaratul wahami yana da yawan wahami faɗin abu sai ta bayyana gare ba daidai ba ne a cikin malamai ko ɗalibai ilimi za a ga da dama akwai masu irin wannan sifa sun san abun amma a wamu ya yi musu yawa duk sanda za su faɗi abu sai kaga sai sun ɗaya kuskure sai kaga kuma sun sake dawowa ga daidai to ha za ba a nufin rawi in kana da wannan sifa a matsayinka da ɗalibin ilimi to ba a karɓar riwayarka saboda za ka ji an ce fiye a wahamun jam'u wahamin shi sa ana buƙatar ɗalibi ya zamo zakiyun na tsatse za a iya samun waham ɗin amma dai kayyar yawa kayyar yawa ka a ce in kai riwaya goma misali bakwai duk ko shida duk akwai wahamu ciki hudu kawai a daidai sannan akwai jahalatun rawi shi ne gaba ɗaya an bincike littattafai kakan babu wanda ya san shi to wannan shi ma haza ba'anu eh ko ba haka ba gaba ɗaya babu wanda ya san shi a sana'a ta ilimi ba a san malamin shi ba bale ɗalibi eh yawwa kamar yanzu mutum ya naɗa maka ne rawani ya ce wai malami ne sai aka lalaba gaba ɗaya bai da malami to wannan yi ta'an ba za a karɓi ruwayensa ba don majihuli ne ko da an san nasabarsa an san iyayensa an san kakanninsa amma ba a san alaƙarsa da ilimi ba to ya zai ya ce mutane ya jiya ta wace hanya ya zai akwai su'ul fahimi mummuna fahimtar abu za ga duk yadda aka zo da abu sai ka ga shi bai ya mai kyakkyawar fahimta su'ul fahimi kenan to yan rawi na da wannan sifa shi ma za a soke shi za a soke shi ba za a karbi ruwayarsa ba raunana ta ake me yasa za a raunana ta saboda jin tsoron kada ya zan abin da ya ruwaito cikin abin da ya ruwaito ne bisa kuskure sannan akwai alfisku alfisku fasikanci ila yana shan giya ko yana zina ko yana caca ko yan ba shi amana ya canyi ko yi alkawali bai cikawa ko yana yaudara ko yana karya tsakanin shi da mutane to wannan duka ba za a karbi ruwayarsa ba ba a karɓar ruwayarsa in rawuye ruwaya sai tarihi ne ya nuna mazinaci ne duk hadisai ne kan sai la'anna wule sabi adili ko kuma an tsara mai amana ya canji ko ya yi alkawali amma ya saba ku saura ka koyo ɗalibi ya ji tsoron Allah in ka yi alkawali ka cika rashin cika alkawali haza kadahun fil adala wannan ya nuna ko da ɗalibin ilimi kake to ba adali kake ba kuma in zamanin da ake riwaya ne duk ilimin da ka karba za a yi mai haka za a yi mai kansa aufu bil uhud na to shi yasa ne cewa za mu kawo sai mu auna eh sai mu ga a wani babi muke to za ka ga yahuda ta yi yawa rashin cika alkawali ya yi yawa ƙarya ta yi yawa a ɗaliban ilimi da malamai ƙarya a ilimi ƙarya wa juna da sauran annamimanci da tsegumi da giba kullu ha za ya kadau firrawi domin kullu haka bayar dukkaninsu kabirai ne to wala harkar ilimi ba wasa ba shi yasa in kasa kan game da harkar ilimi to dole sai ka yi taka tsantsan sai ka yi taka wannan shi zai inganta iliminka kuma ilimin ya yi daraja ka yi daraja a wurin allah ka yi daraja kuma wurin mutane hadisinsa galiban shi na farko shi an maudu'i wanda ta tabbata yawa annabi karya shi yake siffantawa da maudu'i sauran sifofin nan shi kuma kama wanda ke karya tsakanin shi da mutane shi ne na ƙarshe wanda za a ambata shi ne a tuhuma za ka ji an ce haza mu tahamu ma'ana ana tuhumarsa da iya yi wa annabi karya saboda an ga yawa wane da wane da wane karya to tun da yawa wane da wane to zai iya wa annabi eh to sai ka ji an ce hadisu matarukun ko munkarun ko shadidun da'ifun jiddan da makamantansu amma shi na farko shi za a cewa hadisu maudu'un amma da na harkon da gaba ɗaya duka wannan ba wanda ake karba duk wannan aka samu ɗin gaba ɗaya su hadda mushaba ko da an samu shawahid da mutaba'at to ba za a karfafa riwaya ba dama ana karfafa riwaya ne idan ya kasance adda'afu al-yasir in ya zan raunin kaɗan ne amma to duk wa'in ga raunin manya ne manya ne to aka samu rawi yana bidiya duk ya shiga layin fasikanci ne yana bidiya duk wannan suka ce gare shi Allah ya sawaba wal adlu man yajtanibu al kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi as-sagha'ira to ai adili ana magana adili adili adala to shine ka mana tarifin adalci yace wanda adili man yajtanibu al kaba'ira wanda ke nisantan manyan laihuka ba ka taɓa ganin shi yana aikata kabira kuma aladdawa ba wai bai kabira gaba ɗaya ba a'a yana yi amma ba musirran alaiha ba walam yusirru alama fa'alu to yana cikinsu zai iya yin kabira amma kai sai zai iya tuba amma ya yi ya sake ya ya sake to wannan an samu israru ke da ku ya dogi eh sannan na biyu wa yattaki as-saga'ira fil galibi eh kuma a kaso 75 cikin dari na ka- na sagayar ya bari waɗanda yake yan ƙwarori ne wannan shine hali ƙanana Mm. amma ita kabira kan duka ya yi watsi da su sai dai can shi dan zai dan fisge shi ya aikata amma kuma bai dogewa a kanta adalci kenan. to duk sanda ka ji an cewa na adali ne abin da ake nufi Ah, ibn asim a tufatul hukam shi ma ya irin wannan magana cewa al'adulu man yajtanibu al-kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi as-sagha'ira وما أبيح وهو في الإيان يقدح في مروءة الإنسان تشي هذا قالي يتشي والعدل تحفة الحكام wanda adili man yajtanibu al-kaba'ira wanda ke nisantar manyan laifuka wa yattaqi fil ghalibi as-sagha'ira kuma galibin ƙanana mafi yawansu ya nisance su ba rabi ba ya zan mafi yawansu su sarayar sharaɗi na harko kenan ko na biyu na uku wa ma'ubiha kuma abin da yake halatta ne ma- mubahi ne amma ya ƙarahu fi muruwatul insan in mutum ya yi shi yana taɓa mutuncin mutum saboda yanayi kila kabilar tasu ko mutanen nasu suna ganin munin abin amma a shari'a halatta ne to ya zan shi ma ya nisance shi abu ko da halatta ne in ya zan yin shi yana taba mutunci ga al'ada an gani yawwa mutane da kake rayuwa cikinsu masu hankali daga cikinsu suna ganin munin abin to in ka yi shi ko da ka nisanci ka ba rai ka nisanci galibus sagayar ba adili kake ba kawai misali a shari'a dan mutum ya rika hannun matar shi yana yawo cikin kasuwa ko bisa godabe haza halalu yasa kasashen laraba a harami za a ga mutum ya ya rike matarsa babu ruwan su, saboda su wasu ɗauke shararu to amma munan sai a ce limamin unguwarku ya rike mata ta da rana ƙarfe goma sha biyu shina yawo da ita bisa godabe akwai gode akwai matsala goma ku a wani adam da ta yi ba ta Eh?
ba ma sani ba ta to kaga haza ya kadau kwarai ya kadau fi muru'ati wallahi ko ba haka anda ba a garin
to in yayi haka ya rabu da adalci duk da wal asulu abin halatta ne eh to wannan shi ne Allah ya sawaka mm. to suna nan da yawa sai dr suduri har da wato ta zukata shine mutum ya zan duk abin da ya ji shi ga kirji ne yake haddacewa na asali har da zuciya ke har da ba kwakwalwa ba ita kawai kwakwalwa na'ura ce mai taimakawa amma zuciya ita ce ba shi duk abin da ka sani kan rike to yana zuciya ba kai ba kwakwalwa ba Mm. to malami kashi biyu ne ko rawi kashi biyu ne akwai wanda duk abin da ya ce yana kirjinsa akwai wanda kuma duk abin da ya ce ya rubutawa shi ne Mm, amma kuma yana tsare abin da ya rubuta bai wasa da shi to shi ne ce hibzu ma kadi hamala shi ne duk ruwayoyin da ya jiya sai ya haddace su da ya ɗauko daga malaminsa an gani ma'at tasabbuti amma tare da ta- tabbatuwa ga abin da ya haddace Eh, ba ana hadda ana tuntube ba ila an yankula kuma tabbatu wannan da haddan nan ta doge har zuwa lokacin da zai bayi wa wani wannan magana sharaɗin wai bai taƙaita iya lokacin da yake ɗaukowa ba a hatta lokacin da zai bayar to sai ya zamo ya siffanta daga da dabtu akwai dabtul kitab shine tsare littafi shine saunu saunuhu tsare littafi musami'a tun lokacin da ya je riwaya ya rubuta fihi musaha ya gyara abin da ake gyarawa na kurakurai ila an yi sumi'a har zuwa lokacin da zai je da wani wannan riwayat sai ya buɗe littafi ya karanta masa to wa kullu za mu wata baro fin naƙi to da wancan na farko dabtu sabri da dabtul kitabi ko wani abin la'akari ne abin lura ne fin naƙili ga wanda ke na kanto riwaya liljarhi wata adili ta ɓangaren raunana shi wata adili ko kuma mai sai adili bal fil ƙa'ili kai hadda wanda zai faɗi magana ga wani an gani ma'ana hatta wurin a ce ne da ifi ne wane adili ne to haddana ana buƙatar al'adulu da at don ɗaya wani ya zo ya ce wane da ifi ne to ba haka dai za mu yadda ba sai mun bincika shi ne magana adili ne eh in ba adili ne magana sakin banza ce sau da haka hatta wajen tajirihi da ta'adili ana buƙatar mai yi ya zama adili haka kuma balfin naƙil balfil ƙa'ili wanda zai ce malam wani ya ce malam wani ya ce to nan ma ana buƙatar shi ma ya zama adili shi mai cewa malam wani ya ce amma in tabbayyana kana wa malamai ƙarya ka ce malam wani ya ce cikin littafi ne kaza mun je mun duba babu to wannan zai raunana ka irin abin da wasu ke yi a yanzu yanzu yana wa'azi wai don ya birge a ce ya kawo littattafai da yawa ya ambaci malamai shi shewa wani ya ce kaza cikin littafin wani ya ce kuma sai ka duba babu saboda ya san ba a duba ba cikin ɗalibai yake ba in cikin ɗalibai yake bai to mai irin mai irin wannan ba adili ba ne yujurum in malami ne ma daga ranar na an daina saurarensa ba a saurarensa saboda makaryaci ne shi na wa malamai karya wala ilimi ba wasa ba ne shi sa duk wanda haka na wasa da ilimi to bai san abin da ilimi ba sunan shi yake shi sifar Allah ka zo kana wasa da ita ka san waye Allah والله المستعان ويعرف الضابط بالموافقة كما أنا أغاني ميزري abin da ya haddace bil muwafaka in ya zan ya dace ga libdabitina ga wasu marwaita su kuma sun shahara da kiyayewa sai an ka auna da nashi da nasu eh misali ga ku an zo an yi karatu sai wani ya je ce an ce kaza an ce kaza kuma an san shi haziki ne yana da kiyaye abubuwa kuma aka je aka binciki sauranku su ma masu babbi aka bincika ya yi muwafaka da su sai a ce to wancan dabit daga wannan lokaci sai malamai su yi alama haza lahu dabdul amma in ya saba ma abbabiti to za a raunana shi dalibai hudu suka ɗauko hadisi ɗayan ya je ya faɗi hadisi dukkansu kuma dabitu ne ko fil hibzi ko fil kitab amma sai ya saba ma hududin nan to za a raunana shi za a raunana shi eh eh ba sun yawa ba ayyawansu za ka yi la'akari da shi shi shi kadai ne don zai iya yiwa ya kuskure su bisa ga al'ada su kuma yawansu ya kore a ce duk sun haɗu sun yi ijima'i a kan kuskure ba wai abin da ake kallo ba to ni mutane yanzu ma mamaki suke bani Allah saboda su masu da abin malantar nan ababen a tausaya wani masu da wasu ɗalibai ne ababen a tausayawa ne amma kuma ba sa ganin tausan kawunansu wallahi kuma ga ƙillatul adab ta yi yawa mutane ba su da ladabi yanzu ba su da tarbiyya wallahi to duk inda ba a gane karatu ba yadda za a samu tarbiyya samu dole matsayinka na ɗalibi ka zamo kana da yawa kamalul adab a wajen maganarka a wajen aikinka a wajen komai naka ba wai sai malamin da kake karatu wajen kowa akwai bukatar a samu kana da ladabi to yau wasu a malaman su ba su da ladabi gare su to min babu a wala kaga waɗanda ma ba su ɗauko karatu wurin su ba Hmm? To Allah ya sauwaka al'imamu malik an ce bai sa takalmi in yana tafiya cikin madina kamar yadda alkawai ya zai kawo ciki a shi sai almajirai suka tambaye shi ce, yanzu ni maliku in taka ƙasa da takalmi na ƙasar da annabi yake kwanci cikinta ce wala ba zai yi gare ni ba haza su adabin هذا هذا هذا سوء ادبي هذا سوء ادبي وكرنت الشفا تاع القاضي اياض بيسا takalmi yana tafiya cikin madina ce baiwa annabi na kunci cikin ƙasa ni kuma yanzu yana ta in taka ta wai da takalmi akwai wulakanta annabi sallallahu alaihi wasallam to bale wasu sun waye gari suna miyagun maganganu ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu ladabi wajen magana ga ta annabi balle yan uwansu ɗalibai ko yan uwansu malamai ga annabi sai ka ga mutum na faɗin labazi ga annabi kamar yana yana gaya ma wani mutum wanda ba kowa ba kalmomi na ƙasƙanci masu kai mutum zuwa gari da duk lafazin da zai ja ƙasƙanci ba a jingina wa annabi shi duk lafazi kai ko mutamali ne yana ɗaukar ƙasƙantawa yana ɗaukar girmama haramun ne ka jingina ma annabi shi kamar ka ce ma annabi yaro hazala ya juzu annabi bai taɓa zama yaro ba domin yaro ya hatamil mutamali akan ce yaro da fuskar ƙasƙantawa akan ce yaro mai ƙananan shekaru to haramun ne ka ce ma annabi yaro wai sadda annabi na yaro wa faɗa ma annabi ya zama yaro Annabi bai taɓa zama yaro ba kai ai yaro Allah ya saurara to da haka mu koyi ladabi da Allah ko wajen da'awanmu ko wajen karan wajen komai a same ka mai ladabi wannan zai taimake ka to Allah ya saurara ko kaga mutum ya kira malami wai sai ka ja ce abubakar gumi haza su adabi ko abubakar ko umar haza su adabin magabata ba sa yin wannan duk sanda kaga sun ambaci wani babba to ɗayan biyu ne ko dai su haɗa da addu'a ko su haɗa da wani laƙabi na girmamawa الشيخ أبو بكر بن رحمه الله أما أبو بكر بن sai ka ce wani mutum da an kai a tasha? su adabin ne kuma su ka kira sunan su baka ce musu malamai ba sai ransu ya ɓaci shi ko malami ne duniya ta san ya yi karatu kai kuma garin kuma ba a yadda kai malami ba ne garin kuma ana jayayya ba a yadda da kai kayi karatu ba kai ne da wasu juhala uku ka taru ku suka, suka naɗa ma rawani shi kenan ka ce kai malami ne ba ka iya girmama malamai ba ka iya mutunta su eh mu ji tsoron Allah mu gyara irin wayannan alfa duk sassan da zaka ambaci wani malami wanda an ka yarda da malami ne an gani ba masu fassara gatari ba mai wayanda su usulu na ilimi ko guda ba su da wannan ko tsoho na dan baka girmama shi ba bale baka yi laihi ba ko da yana da warwara ilimi ake kallo yanzu ba wai shi ba ba zatinsa ba tun da bai da ilimin kuma shi kenan Allah ya sauwaka da haka yana shekaru sai ka ce da cijowa ne ko alajewa ne kenan ko ba ba wani ma shehu wani hal arabta ma'ana sheikh Allah ya kiyaye Eh, to galiban ahli sika wannan dai shine ya zan yayi muwafaka da abdabidina galiban ga mafi rinjaye ahli sikati ma'abuta aminci Mun- lokaci ya tafi ko na
to wa kullu adilin dabitin fa hawa siqah to duk wani adili mai cikakke har da ana kira mai siqa amintacce wa ba'dhum lil adili hasbu atlaqa wasu kuma a adili kawai suke ce masiqa ko da ba dabit bane wa arfa'ul alfazi fi ta'dili mafi zama koli daga cikin lafuzza eh na a- adalantawa ma ja'a fihi af'alu tafdili shine lafazin da aka yi amfani da af'alu tafdili ina misali ka ausaqin nas kama ka ce fulanun ausaqun nas eh to wannan kam ita ce mafi zama koli wajen cewa wani adili ne wa ba a shi bahaha da abin da ya kama da ita auna hauhu ko abin da ya kama da shi na hau misali ilaihil muntaha ko ka ce fulanun ilaihil muntaka fi sabti ko fi sika wane ana magana aminci to an ka kai gare an kai matuka to duk wannan malamai na yi yalihi ma at-tawsiqu fihi ukida mai bi mishi shine wanda an ka yi ta'akidi aka ce fulanun sikatun sikatun fulanun sikatun sabt eh taukidi kenan bi sifatin wahida fasa'ida ko har uku ma abin da ya wuce daya biyu kai akhiruha amma mafi ƙarshen yabo labazin da ake amfani da shi mushiruna bi qurbihi wanda zai sanar da mu da kusancin wancan na farko da ya gabata an gani kama a ce kawai fulanun sika ko fulanun adalun ko fulanun sabt eh to shi ke bi ma wancan kuma shi ne na ƙarshe to sai ɓangaren jarhi shi kuma min ashalil jari in dai baka ji an ce maka sikatun ba ko ausaku to duk abin da za a faɗa kuma suka ne Mm. min ashali mafi sauƙin aljarihi suka ka yi utabar bihi kama a ce fulanun yi utabaru bihi to haza tsanu eh ko rawi hazar rawi yi utabaru bihi ana la'akari da shi ma'ana iza wuju da gairu in an samu waninsa ana la'akari da shi in babu waninsa kuma sai mu yi waje da shi wa hadhihi yana daga cikin wannan lafazin kamar cewa ka laysa bil qawi fulanun laysa bil qawi shi ma wannan suka ne wani bai da karfi ko bi umdatin laysa bi umda wani ba ginshiki bane ba madogara bane ko kuma fulanun laysa bi zaka kai wani ba ba, ba huncanin ka bane ma'ana ba amintacce bane aw laysa bil mar- mardi ko kuma fulanun laysa bil mardi ba amintacce ba yardadde bane wannan shine mafi sauki sauki to wa aswa'u tajrihi mafi illa mafi munin suka ma qad sifa bihi kazibin abinda aka siffanta rawi da shi na ƙarya wal wadi kama a ce fulanun kazzabun fulanun wadda'un kaifa surifa duk yadda aka jujjuya lafazin ko wadda'un an ka ce ko kazibun ko wada'un ko kazzabun ko wadda'un wa bainaha maratibun amma tsakanin su akwai matakai daban-daban eh akwai matakin da zaka kai a kira ka kazibun ko kazzabun in ƙarya ta yawa sai a ce kazzabun in ƙarya ba ta yawa ba a ce kazibun eh an gane in ah, shi ma kare ba ta yawa ba a ce wab'un ko in ta yawa a ce wabba'un to shi ne malai ce alfazuwa kai lafuzan da malamai ke amfani da su nata kasiratun suna da yawa laisa laha min muntaha ba su da ƙarshe ba su da ƙarshe mallakiyar rasula mu'minan bihi wanda ya haɗu da manzon Allah ya yi imani da shi wa mata mumina kuma ya mutu yana mai imani to fa za min sahabi wannan shine sahabi mallakiyar nabiya wa amana bihi wa mata ala zalika shine sharadin sahabi eh ba marar annabiya ba mallakiyar nabiya eh saboda akwai bakayi da za su zo da sauransu ba su ga annabi ba amma sun imani da shi shi yasa sai dai a ce laƙiya haɗuwa mallakiyar nabiya ba marar annabiya ba wa kullum dukkanin su adalun sahabbai dukkanin su adalai ne a wurin a sunna malaman sunna sun yi ijima'i kan cewa gaba ɗan sahabbai adalai ne in man da yan shi'a su sun ce akwai waɗanda ba adalai ba ne bilar tiyabi ba tare da shakka ba wattabi shi kuma tabi'i mallakiyar sahabi wanda ya haɗu da sahabi yana mai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu akan haka shine mallakiyar sahabiya wa amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata ala zalika wa minhumul mukhdaramuna akwai al mukhdaramuna suma shi kuwa asarahu sun yi zamani ayin nabiya da annabi mu'minan suna mai imani da shi wa lam yaraha amma bai ga annabi ba kamar ita kansa mata ga annabi ba amma ta yi imani da shi wa bi amiril mu'minina nukhba min al-kibari luqibu ka shu'ba to akwai alƙabu da an kawa giga-gigan malaman hadisi wanda duk wanda kaga an faɗa ma wannan suna to ya kai koli to shi da amirul mu'minina fil hadith eh ana jingina lakabin amirul mu'minina nukhba ga wata ga wasu mutane zababbu min alkibari na daga manya luqibu ane musu lakabi da shi ka shu'uba shu'ubatu bin alhajjaj to shi ya kai manzilin da amirul mu'minina fil hadisi ma aka ce saboda adalas komai ya kammala komai babu wata kowa ta suka gare shi to amirul mumini ne kenan fil hadis an gani haka imamu malik haka al'imamu bukhari wannan duk an yi musu wannan lakabi wadunahu to sai wanda a ƙasa ga lakabin amirul mumini shine alhafiz alhafiz ba wanda haddace ƙurani ba ko wanda ya haddace ƙur'ani wurin malamai ba a kira ne hafiz a wurin malamai ba a kira ne hafiz don gani hamil ake kiransa hamilu kitabin lai in ya haddace ƙur'anin kuma ya san ma'anarsa shi ake kira hamil amma labazin alhafiz mutum ya haddace ƙur'ani wannan istilahun ne mahudas ba a san shi ba lam yu'raf fil qudama magabata ba su san shi ba hamilun an ka sani domin labasin hafiz yana ɗauka ka haddace baka ma fahimci abin da ka haddata ba zai iya ɗauka ba ga wannan suka ce amma aka ce hamil shi yana nuni akan cewa kana ɗauke da abin kuma ka san ma'anar abin kuma ɗauka mai kyau to su kuma malaman hadisi in suka ce alhafiz shine mataki na biyu eh mataki na biyu game da daraja kwarai ku shine an ce wanda ya haddace hadisi miliyan uku shi ake kira da alhafiz irin su al'imamu ahmad misal imamu imamu imamu abu zur'atul razi abu zur'atul razi da makamantansu a ibn hajar eh shi ma hafiz ne hafiz ne kwarai ana kiran shi da alhafiz da ibn kasir da sauransu duk ana kiran su da alhafiz su ah, imamu zahabi duk da wasu mubalaga ce kawai eh wasu mubalaga ɗaya ce amma dai wanda sun kafi kowa cancanta su ne irin su al'imamu ahmad su al'imamu bukhari Mm, su sun kafi cancanta labzan wa ma'ana Mm, eh warai ku shi ba kowane lokaci ake samun hafiz ba ba kowane eh ba kowane lokaci ake samu kuma baya da yawa ko an same shi baya da yawa za ka ga shekara ɗari na biyu wasu ce ba a wuce samun mutum biyu ko uku ba Mm? na'am a yanzu babu hafiz ba wanda ya cancanta a kira shi alhafiz yanzu ta babu shi Mm, ko ina duk duniya in kuma ka san shi ka kawo mana shi sai mu ɗauko abin da malamai sun ka aza mu gani mu aza shi bisa sikeli Eh, duk wannan karnin da aka yi ba wanda ya cancanta a kira shi da alhafiz babu shi Eh, wasu ma na cewa al'imamu suyuɗi shi ne khatimatul huffaz amma rufe kofat Eh, tun sadda al'imamu suyuɗi ya rasu to ba taɓa samun hafiz ba har yanzu shi ne khatima hafiz ba karami ba ne don shi ma'ana hafiz ba ka zama hafiz sai ka dai haddace wannan adadin na hadisi kuma sai ka zamo faƙihi eh muhaddisun faƙihun an gani yawwa sannan kuma ya zan duk hadisi ka san shi ka san isnadinsa sannan isnadin kuma kowane rawi kana da tarihi ne da inda an ka haife shi da shekarar haihuwarsa da malamansa da shekarar da ya rasu min awalil isnadi ila akhiri sannan hadisin ka san ma'anarsa ciki da waje hadha huwa al-hafiz so da haka shi bai kawo ma hadisi ba isnadi sannan kuma duk abubuwan ga kuma cikin kai ne suke ya haddace su ba wai rubutawa yake yi ba hafiz bai rubutu Eh, mai rubutu ba a kira ne hafiz falmuhaddis na uku sai almuhaddis shi ne na uku almuhaddis shi kuma bai kai ga alhafiz ba Eh, shi yana iya samu can ba a rasa ba muhaddis irin su a shekul albani kaga su a shek ahmad shakir su a shek makobil bin hadi alwadi duk muhaddisu na ne da aka yi a wannan zamani Eh, a ba za a kira su huffazu ba sai dai mu balaga wal musnidu na hudu sai al musnidu shi kuma shi ne wanda duk sanda zai ja hadisi da isnadi yake kawo shi Eh, sai dai ba lalle ba ne ya tsayawa shi ma bayani shi dai aikin shi kawai duk matanan hadisi ya sani ya san isnadinsa to wannan shi ake kira al-musnidu bi kasrin nun al-musnidu eh sosai shine arrawi lam ya- lam al-arrawi allazi yuhaddisu shine rawin da yake ba kawo hadisi da isnadi walau bila ilmin ko da bai da ilimi game da hadisin to ana kira ne musnid eh walaysa al-hakimu minha amma laqabin hakimu bai cikin wa'annan alqabu da an ce ma al-hakim fil hadis to wannan ba yabo bane laysa bi shay'in wa man adkhalahu malamin da ya shigar da shi yace yana ciki shine matakin karshe fawahim to yayi demuwa Mm. wasu sun shigar da shi Eh, kaba eh, kaba- kaba asiyuti rahimahullah wannan zan za mu dakanta Allah ta'ala alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah